godiya wanda cikin kaddarawarsa ya ainihin haɗa fuskokinmu a wannan markazi mai albarka markaz dawa da kitabu suna na kama sunufu sale reshen jihar da magaram jamhuriyar nijar inda cikin nima da allah maɗaukar sarki ya nemi da mu a yau ya aka samu da samun ɗaya daga cikin malamai wanda cikin ƙaddarawar Allah ya zama shi ne zai gabatar mana da lasa a wannan farkar su da albarka kamar yadda aka saba kowace ranar ta juma'a tsakanin magarba da isha akan samu ɗaya daga cikin malamai na cikin gida ko na waje wanda yake daga cikin gari ko daga nesa ko kusa sai yau allah ya antamu da wanda shi ba bako ba ne kuma mutum wanda yake sananne baya bukata a sanar da waye shi malam shekarar da ta gabata ma allah ya arzuta mu da zuwan shi wannan guri inda aka gabatar da kuba da kuma daura a wannan markazin ya barka ga shi kuma allah ya taimake mu a cikin wani shekara ba kuna raye wanda da yawa muka amfani a baya yanzu ga shi kuma allah ya ɗauki sarki ya ƙaddara kuma daga cikin dai masu fa'idantuwa daga wannan abin farin ciki ne abin murna ne abin godiya ne ga allah subhanahu wa ta'ala a gare mu kuma allah subhanahu wa ta'ala yasa wannan zuwa da malaye shi ma zuwa ne wanda ya zo da niyyar fa'idantar da musamman malaman ilimi da daura da lantarki irin wannan da cikin gidajen radiyo da ziyarori wanda in muna samun irin wannan wallahi ba karamin alkhairi ba sai mu ce alhamdulillah bana kuma ya tsara mana lantarki da zai mana wannan tafi da taki manufa za ce manufar shari'ar musulunci ta fuskar kira zuwa ga Allah idan sai mu saurara shi ba san ko haka da za a fi tsara mutum ba amma idan Allah ya sa mutum ya bada tunanin shi da saurare da basira da zai gane fassarar mazu'in ta mutum a cikin karatun da ba da zai gabatar haka muna fatan Allah ya azata mu da samun saurari na basira muna fatan Allah ya taimaka wa malam ya agaza musu akan wannan mabudi mai albarka kuma Allah sa mu aiki da shi ina fatan masu shirya wayoyin da kowa ya shirya za mu daga mutum zuwa ta ba da insha Allah mun yi dogon gabatarwa da kusa shirya na ga hanyar kuma kamar wasu su kare ba kenan kawai za a ci gaba da darasi insha Allah kuma kokarin mu da tare insha Allah fara ta tabbata wasu kuma wasu Mm-hmm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa mutanen garin da magaram ko zandar a jamhuriyar Nijar a wannan markas na alkitabu sunna da yake a unguwar Kanya ko? wannan kanya ita ce ta ɗai ko ta biyu ko ta uku ha? eh ita ce ta ɗai ko so madalla cikin ƙaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙaddari mun sake haɗuwa da ku a bara kama yadda malam ya yi bayani mun samu zuwa an gabatar da waɗansu nasihohi ga 'yan uwa kenan kuma gashi kuma wannan shekara Allah ya kaddari mun samu haduwa da 'yan uwa domin ziyara da gabatar da kuma ababe kamar da'awa da sauran dai abubuwa su daura da abin da ya saukaka bana wannan daura ita ce daura ina ganin ta eh, shida za mu ce an yi daura a garin maradi ɗai kenan an yi daura biyu a garin kwanni an yi daura biyu a garin tawa sannan kuma ga wannan daura ina ganin sun zan shida kenan insha Allah ta'ala ita ma daura wannan tana bibi- tana tahi to da yake mun fara wani maudu'i a gidan rediyo na amfani kuma mun tattauna akan wani ilmi wanda ilmi ne mai tsada mai muhimmanci ga ɗaliban ilmi shine ilmul maqasid wanda yana daga cikin ulum wanda ake bukatar ɗalibin ilimi ya fahimce su shi na daga cikin ulumul ala waɗanda ana bukatar su mutum ya san usulkinsu wanda kuma kullum ina faɗa ga ɗaliban ilimi sanin ulumul ala yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen samun nagartaccen karatu ulumul ala kuma malamai suna kasa su gida biyu ulumul ala al-lughawiyya da ulumul ala ash-shar'iyya علوم العالة الشرعية سوني أصول التفسير أصول الحديث ومصطلح الحديث كو علوم الحديث كما يدعو نسمع لما يسكي كيرنسا سي أصول الفقه سي كما القواعد الفقهية سي كما علم المقاصد سنة علوم الآلة اللغوية سوني النحو دع الصرف دع القواعد البلاغية سي كما ilm al'adab da ilm fiqhul luga ko ilmin luga kuma yadda malamai suke kiransa duk ɗalibin da bai san ƙa'idojin wannan ilmi ba zai sha wahala a karatu kuma zai zama to karatunsa galibi babu shakhsiya ilmiya sai dai takrar galibi abinda waɗansu suka faɗa ne shi ma zai maimaita to mun fara karatu tare da malam kamar da na yi bayani a gidan rediyo ko in ce radiyo na amfani mun tattauna akan ilmul maqasid ash-shar'iyya wa alaqatuhu bi inzal al-Qur'an al-Karim ilimi na maqasid manufofi na shari'a da kuma alakarsa da saukar da al-Qur'ani abu na biyu sai muka sake tattaunawa a gidan rediyo da ake kira Liberté akan ilmul maqasid an gane ko wato ilimi na wato al-maqasid wa alaqatuhu bit-tauhid alaƙa shi da tauhidi to a yau kuma za mu tattauna akan ilmul maqasid wa alaƙatuhu bid da'wati ila Allah ta'ala dan haka wannan shine mawdu'in da za mu tattauna akan sa bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya idan muka ɗauki wannan ilmin za mu yi bita kaɗan akan me ake nufi da wato al-maqasidu shar'iyya lughatan wa istilahan wannan shine abu na farko da zamu tattauna akan shi abu na biyu za mu zo mu ga al'amru bil ma'aruf wannan yi anil munkar mi ake nufi da shi sannan kuma za mu ɗan taɓo waɗansu dawabit na al'amru bil ma'aruf wannan yi anil munkar dawabit ko ƙawa'id ko usul kamar da suke su usulun da'awa waɗansu malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan yanzu da'awa ma ta kai ɓangare ne wanda ake karatunsa a jami'o'i yanzu in muka je misali a jami'o'i na kasar saudiya jami'ar islamiyya bil madinatul munawwara ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai qismud da'wa a libya akwai qismud da'wa wal hadara a kulliyatud da'wa al islamiyya a azhar akwai kulliyatud da'wa wanda ana son da'iya ya samu waɗansu abubuwan da za su taimaka mishi ya zamanto da'iya ne mai karɓa sunan da'iya to don haka akwai wasu dawabit wanda zan faɗa a gurguje ne zan faɗe su a ƙarshe kuma insha Allah ta'ala zai mu zuwa ga al-maqasid الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wannan shi ne abinda za mu tattauna bi izinillahi ta'ala da an ka ce al-maqasid jam'i ne na al-maqsad al-maqsad kuma kalima ta samu asali ne daga qasada ana cewa qasada yaqsudu ana cewa qasada yaqsidu a larabci wani lokaci zaka iske wasali ya canza ma'ana ba ta canza ba wani lokaci wasali zai canza kuma ma'ana za ta canza sai mun yi hattara da wannan to don haka babi na fa'ala yaf'ulu da fa'ala yaf'ilu wanda abuwa sulafi kamar yadda malaman surfu suke cewa guda shidda ne ba mu da lokacin da za mu kawo su in ka diba cikin ilmu sarfa za ka gani su to in an ka ce ƙasada yana iya ɗaukan ma'anoni suka ce masu yawa amma mafi fitowa a fili ma'ana tara ne amma za mu ba da waɗansu daga cikinsu don ba muna bayani ne akan ita wannan kalima ba kalima ta alƙasdu tana iya ɗaukar asahlu alƙaribu abinda yake mai sauƙi kuma yana kusa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yana bayani kan munafukai yake cewa لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك kenan wa safaran sahlan qariba nan tana rufe abin da yake mai sauki ko hanya mai sauki sannan kuma da take bata da wahala sannan kalima ta alqasdu wani lokaci tana nufin istiqamatu tariq hanya madaidaiciya Allah ya ce wa ala allahi qasdu sabili wa minha ja'ir kaga na hanya madaidaiciya ita ce hanya ta Allah sannan kuma kalima ta alƙasdu tana nufin attawassut tsakaitawa waqsid fi mashika waqdud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir kaga waqsid fi mashika ka tsakaita a cikin tafiyarka sannan kuma kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin wato al'ammu al'ammu intabe ba al'ammu ba da ainu domin an ka ce al'ammu an gane ko shi ne wan mahaifi ko kanin mahaifi shi ne ake kira baffa na ji najeriya suna cewa baffa akwai al'ammu da alhamza to in tabe akwai al'ammu akwai al'immu akwai kuma al'ummu da alhamza shi ne ake kira musallas lugawi akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana shi yasa ɗalibin ilimi in bai fahimci lugha da kyau ba kada ya sa tsammanin zai fahimci shari'a da kyau domin lugha ita ce wasila shari'a kuma ita ce gaya zan ɗan ba da misali a gurguje ne saboda lokacin damu bai da yawa in aka ce al'ammu aka yi ma alhamza fatha yana nufin manufa ina fata ana fahimta ta in aka ce al'immu ana nufin mahaifiya in aka ce al'ummu ana nufin mahaifiya ina fata an fahimci shi yasa kaga idan aka rubuta alifun da alhamza da mimun ba a yi wasali ba kai baka san wanda ne ake nufi ba shin am ake nufi wanda harafi ne am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun koko al'ammu ake nufi koko al'immu ake nufi ko al'ummu ake nufi sai ka kuskurantar da wani malami alhali tana yiwa kai ne baka fahimci ina ne aka sama gaba ba mun fahimci wannan da kyau shi yasa mu yi hattara wajen cewa wane yayi kuskure har a tattauna a ilmanci a fahimci juna a kawo dalilai to wannan kuma akwai malaman da suka yi littattafai kan wannan ibn malik wanda muka sani wanda yana da alfiya wanda ake ma alfiya ta dan maliki ko ba haka nan bane wanda ya baiti baiti dubu da ko baiti biyu ne cikin ilmin nahau kuma yana da baiti dubu cikin wannan ilmin na al-musallasatul lughawiyya mun gane wannan da kyau ko zan ba da misali guda biyu al-musallasatul lughawiyya akwai muttahidul ma'na akwai mukhtalif al-ma'na wanda ma'anar shi ɗaya ne shine muttahidul ma'na kamar in kace yawmul arba'a ranar laraba kenan yawmul irbi'a ranar laraba yawmul urbi'a ranar laraba amma in nace al-qastu nace al-qistu nace al-qustu ma'anar su ba ɗaya ba alƙastu na yi makafin fata shi ne zalunci Allah ce wa ammal ƙasitun fakanu li jahannama haƙaba in ni ce alƙistu shi ne adalci wa na za'ul mawazi na alƙista li yau mil ƙiyamati falatu zulamu nafsun shai'a inda ce alkustu shine turaren wuta to kun ga in an kai maka kafin da sunu da tsawon an ka ce wanne ake nufi kaga ka shiga matsala to yana da kyau ɗaliban ilimi mu tsaya mu yi karatu mai kyau shi ilimi ba rigima ba ne ba dambe ba ne ba kaci ba ne ba hayaniya ba ne dalili ne kuma ingantacce tare da gamsarwa liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina mun gane wannan da kyau to don haka alƙasdu yana iya zakuwa al'ammu shine manufa sannan kuma alƙasdu yana zakuwa da alƙasru in ka ce ƙasattul da ai ƙata'atuhu na yanka ice ko na karya shi idan muka zo kalima ta ashari'a ko ashar'u ko ashir'a an gane ku duka ana faɗa shine wato wurin da ake zuwa a sharuwa wuri ne wanda yake akwai tafki misali mutane za su zo su sha da dabbobinsu ko kuma a'a hanya ce at-tariqu al-mustaqim al-wadih hanya madaidaiciya wadda take bayyananna ana kiranta wato a shari'a shi yasa ba wannan shari'a tamu hanya ce miƙaƙiya kuma bayyana take ba wani ɓoye-ɓoye ba labe-labe shi yasa Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin to in muka duba nan al-maqasid jam'i ne na al-maqsad in an ka ce maf'al a cikin ilmu sarf intabe yana ɗaukar ma'ana uku yana ɗaukar ismu zaman yana ɗaukar ismul makan yana ɗaukar al-masdarul mimi in an ka ce ismu zaman yana nufin lokacin da zamanin da za a yi ko lokacin da za a yi abu kenan al-maqsad lokacin da zan yin ɗauki wata manufa al-maqsad wurin da nan nufata al-maqsad ita kan manufar kanta kaga nan ba akwai matsala wanne ne ake nufi a ciki to na al-maqasid ana nufin manufofi na shari'a kenan masdar zai iya dauka ash-shar'iyya amma na shari'a kaga al-maqasid am ne mutlaq ne amma da anka ce ash-shar'iyya ya kayyade su da na shari'a mun fahimci wannan da kyau to wannan na farko kenan amma ilmul maqasid a wajen istilah malamai suna cewa kamar yadda al-imam al-badawi wani da ya bincike akan maqasid ash-shar'iyya inda shaykhul islam ibn taymiya ma'ana zaka iya dauka ilmul maqasid ka dauki wani malami ko ko ilmul maqasid a cikin littafin wani malami ko cikin littattafansa ko ilmul maqasid a cikin wata mazhaba daga cikin mazahib gashi nan dai kana iya bincike mai yawa yake cewa abinda ake nuhi da al-maqasidu shar'iyya shine yayi hada abinda ya fahimta kenan daga maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace al-hikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi litahqiq ubudiyyatihi wa islah al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad wannan shine abinda ake nufi da ilmul maqasid alhikam jam'i ne na hikma kaga yanzu in an kasa alhikam ba a yi wasali ba shin alhukumu ake nufi ko alhakamu ake nufi ko ko alhikamu ake nufi in babu wasali ba san wanda za ka ɗauka ba alhikam jam'i ne na hikma hikmomi illoli sabubba dalilai allati aradaha Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi min awamirihi daga umarnin da ya yi wani wahihi wato da hannun da Allah yi awamir nan jam'i ne na al'amuru an gane ko intabe al'amuru kala biyu ne akwai al'amuru bi ma'ana sha'an akwai al'amuru istida'a'ul fi'il al'amuru sai mu ce fi'ili amuri ko ba kuma lamun zuri suke cewa ba akwai hi'ili ma mali in ji malaman zauri akwai hi'ili mulari'i akwai hi'ili amri saboda makharijin ba sa fita ko ba haka nan bane to hi'ili amri al'amru na istida'ul fi'l jam'in shi awamil akwai al'amru ash-sha'nu jam'in shi al'umur shi yasa da Allah ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri nan waɗansu malamai suka ce hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da umarni ya ba da umarnin a yaƙe su shi yasa Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kaga umarni ne qatilu وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أمرنيني وسمع لما سكت آآ نا الأمر بمعنى الشأن جميع شاء الأمور هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم, يحتسب لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار sha'ani ne na Allah Allah ne kawo shi ba ku kuka kawo shi ba duk malamai sun fassara da wannan to na al'amru bi ma'ana istida'ul fi'il umarnin da Allah ya yi jam'in shi al'awamir wa nawahihi da halin da Allah ya yi jam'i ne na annahi kenan idan Allah ya umarce mu da wani abu akwai hikima ko mun fahimta ko mun gane ko ba mu gane ba wa nawahihi da halin Allah idan Allah ya hane mu ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hane mu da wani abu don wa bayan tifu anil hawa in huwa illa wahayyuha to akwai hikma shi yasa dan kai boko ka zan professor ka zan likita ka zan professor kai geography ka zan professor kai philosophy ka zan professor duk ilimin da kai da binciken da kai idan aka kawo aya da hadisi baka gane ba ko da cikin domin ɗinka ne da kake tinkaho da shi to ka sani iliminka bai kai ilimin Allah ba bai kai ilimin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ba za mu bar aya ba wanda ta ce a yi wani abu ko a bar wani abu ko mu bar hadisi ingantacce wanda ya ce a yi wani abu ko a bar wani abu mu kama magana ka don da kai da duniyar da abin da ka karanta duka Allah ya yi ku ba shi yiwuwa kuma kai ka fi Allah sanin halittarsa ƙul a an tum a alamu amilla ‘yan boko kusan matsayin kuma na ‘yan ana magana Allah kuma ai ba a magana wani wa ma'utitun min ilmi illa qalila to kenan za mu fahimci duk lokacin da Allah ya umarni da wani abu ko ya hani to akwai hikimomi ciki sannan yake cewa li tahqiqa ubudiyyati dan mi Allah zai umarni mu dan mi Allah zai hane mu dan a tabbatar da bauta ga Allah Allah bai halicce mu sai dan mu wuta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaq dhul quwwati al matin yace wa islah wa islahil ibad kuma an yi umurni ne ko hani don a inganta sha'anin bayi islahul ibad kenan ma'ana duk abin da shari'a ta zo da shi ko na umarni ko na hani to don saboda gyara al'amuran muni in kaga mutum yana rigima da shari'a to bai san ciwon kanshi ba domin da ya san ciwon kanshi ya tsaya ya nazari ya san Allah baya bukatar komi gari mu to ko Allah kuma idan ya shar'anta abu to akwai hikimomin da suke karkashin wannan idan ya hana abu akwai hikimomin da suka sa aka hana shi yace to fil ma'ash anan duniya idan aka aiki da shari'a za a inganta al'amuran mutane wal ma'ad da kuma makoma to wannan shine ta'arifi takaitacce ɗaya daga cikin ta'arif da malamai suka yi na al-maqasid ash-shar'iyya muka tattauna akan dalilan saukar da alqur'ani a can rediyo amfani ba sai mun sake maimaita su wanda saurari karatun zai ji wanda kuma bai saurari wannan karatu ba zai saurara a can cikin wato whatsapp ko kuma facebook zai ga karatun da kuma dalilan da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani nukta ta biyu sai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wato al'amru umurni bil ma'ruf da abu wanda yake sananne inda zamu fassara kalimar domin al ma'rufu daga arafa ya'rifu in an ka ce arafa ya arifu fa'ala ya fi'ilu ya san abu sannan kuma ismul fa'il al'arifu alfa'ilu to ismul maf'ul sai a ce al-ma'aruf al-maf'ul kenan umurni da abin da aka sani a'a nan ana nufin a yi umurni da abin da yake nagari saboda shi abu nagari shi ne ake sani kuma shi ake iya yi gaban idon mutane kuma shi ake yi ana son mutane su san shi idan mutum ya yi yaudara yana son a san ya yi yaudara amma idan mutum ya yi sadaka yana son a sani kaga yana son a sani ai aiki ne na gari to shi yasa da kaga abu ba ka son a san kayi shi ba ka son a ce kai kai to ka kai wannan ka'ida ce shi yasa ma malam bahaushe ya ce wato shiri baka da ubangida ma'ana idan aka yi shi ba a san wanda ya ba waye a wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba ba ai mai kyau ba to amma malamai sai su ce al'amru bil ma'ruf ayi umarni da abu nagari ko abu mai kyau saboda abu mai kyau shine ake son mutane su sani wannahi wa 'anil munkar da hani da abin da bike bai da kyau ko mara kyau al munkar shi ko ismul maf'ul ne amma na fi'li ruba'i ba sulasi ba domin nakira ya kyamaci abu Allah subhanahu wa ta'ala ce falon mara a aidiyahun la tasiru ilaihi na kirahun sai ya kyamace su to na kira ya kyamace abu an kara ya yi mishi musun wannan abin domin abin da bai da kyau za a yi musun shi to an kara yunkiru fi'ili mubari'i tun da yana da haruffa hudu to dole ne ko fiye da hudu sai ka iska fi'ili mubari'i ya kara da zamma an gane ko in fi'ili sulasi na sai fi'ilin shi ya fara da mi da fatha wato mudari'in shi kenan kaga nakara in fi'ilin shi a ce yankiru amma ankara sai a ce yunkiru to sai ismul fa'il sai a ce almunkir mai musu almunkar shine ismul maf'ul abinda ake kyama me yasa aka share shi abinda ake kyama saboda mummunar ɗabi'a a hankalin ɗan adam ba baya karɓarta shi yasa kuke ganin ba ko da musulunci ya zo kafin musulunci ya zo wasu munanan ɗabi'u da suka yi dandazo a cikin ƙabilar larabawa su da kan sun san waɗannan abin ba sa da kyau sun san cewa wato zalunci abu ne wanda bai da kyau suna da ash'ar in ka ɗauki musamman shi'ir na zuhair ibn abi sulma suna kiran shi sha'irul hikma saboda kun san shu'ara'ul jahiliya ko ne akwai inda yayi fice misali su umrul qais sun yi fice wajen sifanta doki da mata irin su anqara antara sun yi fice wajen mi wajen shaja'a da nuna jarumta ko ba haka nan bane irin su ko su irin su amr bin kalsum sun yi fice wajen sifanta giya shi kuma zuhairu ibnu abi sulma yayi fice ne wajen hikma shi yasa suke kiran shi sha'irul hawliyat sha'irul hawliyat shine sha'iri na shekaru ma'ana a shekara su ɗaya ke fitowa sai yazo ya tsara sha'irkin shi yazo ya gabatar da shi saboda duk abin ana son yayi kyau sai an yi sai an tsara shi yana daga cikin matsalolin da muke fama da su shine muna son mu yi abu ko bai yi kyau ba a'a wannan kuskure ne a tsaya a tsara ayi mai kyau daya yafi ayi goma wadanda ba su da kyau wannan shine dan haka ana kiran sha'irul hawliyat in ka dubi waƙen shi wasu abubuwa da zaka gani cikin sha'irul jahiliya sai ka sa tsammanin waɗannan shu'ara ukin a lokacin wato musulunci aka yi su saboda bi saboda hankali shi da kanshi idan ya kalli waɗansu abubuwa zai ga waɗannan abubuwan ba su dace ba ka kalli shi'ir na suhair ibn abi sulma musamman mu'allaka shi tunda akwai mu'allakata akwai shi'irul jahili wanda ɗalibai ilimi ba su bambantawa akwai mu'allakatu sitta akwai mu'allakatu as-sab'a akwai al-mu'allakatu al-ithna ashara wanda mujalladi biyu ne wanda ba kowa ya san shi ba malaman zauri suna kiran waɗannan shu'ara shu'ara ka karanta shu'ara ma'ana ka karanta shu'ara'ul jahiliya shi da bin da ake nufi to akwai hikma ciki daga ciki yake cewa bari mu dauki koda baiti daya saboda in muka yi magana ban bada misali ba kaga wani ba zai aji abin da ya kama shi ba yake cewa wa man yakudha fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yakudha fadlin duk wanda Allah ya bashi wata falala wata daraja daraja ce ta mulki daraja ce ta kuɗi daraja ce ta ilmi daraja ce wadda mutane suna yarda da abin da ka faɗa Allah ya baka jama'a fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi sai mutumin nan da yake da wannan falalar yayi rowa da ita ga mutanensa yace to yustaghna anhu za a wadatu da shi cikin al'umma wa yuzmami zai zan abin zargi idan Allah ya baka mulki baka adalci sai kaga talakawanka sun rena ka ka biyo ma ka wuce ko kallo baka ishi mutane ba idan kana zalunci sai kaga mutum kaman ma bai cikin al'umma mutumin da Allah ya ba shi kuɗi ba ya taimakon mutane sai ya biyo wuce ma mutane bu sani ba ko ba haka nan bane mutumin da Allah ya ba shi ilimi ba ya taimakon al'umma da iliminsa shi dai kawai yana nan shi dai abin da ke so dai ai tace gahar ta malam jikan malam jikan malam shikenan sai ka iske karatun nashi bai amfani al'umma ba sai ka iske ya tara ilimi mai yawa amma waɗanda suke da ilimi in an kasa goma ba za su ɗauka kashi ɗaya ba da suka karantar da al'umma suka yi da'awa iliminsu ya yi albarka an san da amfani iliminsu amma shi ba sa amfani iliminsa ba haka mutumin da Allah ba shi daraja ta jama'a in ba ya taimakon mutane da wannan darajar da Allah ya ba shi sai ka gaba da wata kima a cikin al'umma Allah ya zare kwarjininsa a cikin al'umma kuma baya da wata kima a cikin al'umma ya ce yustaghna anhu wa yuzmami kuma zai zan abin zargi kaga sha'irul jahili na faɗi wannan magana amma ko yanzu da muke zamanin musulunci ba kowa ne yake da fahimta da basira da faɗa irin wannan maganar ba mu gaya maka mu gaskiya an gane ko to almunkar shi ne abin kyaba malaman usulul fiqh suna cewa akwai siyaqul umum siyaqul umum shine abin da in an faɗa ya haɗe komai da komai an gane ko suna da yawa ka koma cikin littafin usulul fiqh ba sai na baka misalin littafi ɗaya ko biyu ba ka koma cikin siyaqul umum zaka ga suna kawo su akwai kullu akwai jami'u akwai al'asma'ul mausula an gane ko akwai aljinsiyya da sauransu akwai kuma ismul maf'ul shi ma yana daga cikin siyagul umumu a wajen su malaman usulul fiqh domin an ka ce al-ma'ruf abinda aka sani duk abinda aka sani ya shiga ciki in an ka ce al-munkar abinda ake kyama duk abinda ake kyama ya shiga ciki ba za ka iya fitar da wani abu sai in ka samu dalili to don haka al'amru bil ma'ruf wannan yi anil munkar yana da dawabit yana da dawabit yana da ƙa'idodi wanda ba shi ne maudu'inmu ba amma ɗan ishara ne za mu yi zuwa gare su saboda muhimmancin da'awa a wannan zamanin da muke ciki zan ba da yin la'adar aƙalla guda uku ko abin da ya kama da haka ƙa'ida ta farko shi ne cewa ya kamata mu sani cewa da mai kira zuwa ga Allah al'amir bil ma'ruf wanda hadi al-munkar ko ba haka ba da wanda ake kira zuwa ga Allah dukkan su wajibi ne su yi ma Allah biyayya idan malam yace abu kaza halat ne ko ya malami yace abu kaza haram ne ba yana nufin halatin ne gare ku ba ku ku ku kadai kuma ba yana nufin a'a ba abu kaza haramun ne ya shafe ku ku kadai ba haka ki nufi ba saboda waɗanda suka zo da addinin nan su ne annabawa da manzanni idan suka ce abu kaza haramun ne su ma gudun shi suke yi idan suka ce abu kaza halat ne to su ma aikatawa suke yi shi yasa abinda zai sa wadda awa ta yi kima in ka ce ma mutane ku yi to in abinda za ka iya yi ne to kai ba ga kayi yanzu misali malami ya ce a taimaka ma addinin Allah ko ba haka nan bane a to ai na farko abinda za mu duba shin malam mai mawadaci ne ko talaka ne nukta ta farko idan malam mai kuɗi ne to ya kamata mu ga ya kawo tashi gudunmuwa kuma idan malam yana da ƙarfin ba da jika ɗari ya ba da jika biyar ba ta yi ba ba sani ba mu fahimta ba idan malam ya ce abu kaza haramun ne to ya kamata mu ga malam shi ya fi kowa gudun wannan abin saboda da'awar ta yi tasiri shi yasa duk wani aiki na alkhairi annabawa da suka zo da addini suke shiga gaba yanzu misali an ce a ciyar a kawo dukiya don a yankin addini sai ka wani yana ja da baya yana nuna a su ai sun kawo tasu gudunmawa tun da sun yi karatu a bai isa ba in kana da dukiya za a yi ma tambaya biyu ne za a tambaye ka kan ilminka za a tambaye ka kan dukiya idan kana da mulki za a tambaye ka uku in kana da dukiya da ilmi za a tambaye ka kan mulkin da aka baka za a tambaye ka kan bi kudin da aka baka za a tambaye ka kan ilmin da aka baka misali annabi sulaiman alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim Allah ya bashi mulki Allah ya bashi kudi Allah ya bashi ilimi wanda zai iya cewa kai ina hujja ko ba haka ba mulki da Musa annabi Sulaiman ya yi mulki da Allah ya ce wato qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kuma Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kaji an ba su hukunci mulki kenan wa ilman kuma an ba su ilmi sannan an ba shi dukiya da nassi na alkur'ani falamma ja'a sulaimana qala atumiddunani bimal fama atani allahu khairum mimma ataku gara mu kawo aya ta alkur'ani saboda wani dan qur'ani ne zai ce bai ma yadda ba sai an kawo aya to ga aya mun ji wannan da kyau kenan annabi sulaimana alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim za a tambaye shi mulkin da aka bashi za a tambaye shi kuma dukiyar da aka bashi sannan kuma ilmin da Allah bashi Allah zai tambaye shi shi yasa malami in kana da uku to uku za a tambaye ka fa in kana da biyu biyu za a tambaye ka to sannan mukaddarta malam ba mawadaci bane to sai a duba a gani malam ya kamata ya bada jika to in malam bai bada jika ba kuma abin bai yi ba domin ya kamata shi mai ka tashi gudunmuwa yana daga cikin abin da ke raunata mana da'awa kullun ana ganin malamai su ba sa kawo nasu in suna da wadata wannan bai dace ba mallamai cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai ne su ne mallaman farko ba wanda ya kai su ilimi kuma haka nan bane a sun ce da duke su ko su ciyar ba kuma haka nan bane akwai waɗanda an san su irin sayyidina Uthman radiyallahu anhu su Abdurrahman bin Auf sun zuba zunzurutun dukiya kuma kana cewa su da karatu to kai sai ka jayi kawai ka ce ba za ka aikai kawai da kai naka kokari wallahi baka iya naka kokari ba in ka yi iya naka kokari ba mu ne za mu yi ma hukunci ba fa kiyama za a je gaban Allah anta a'lamu bi nafsik kuma za a zo a ce maka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to dan haka kada malami ya sa tsammani in ya ja mutane aya ta shafe su ne kawai in yi ce a yi ko ya kawo hadisi sai ga shi ya ja da baya ba haka ake nufi ba kuma kada ka ja mu mutane aya ko hadisi ka ce an hana mutane abu kaza kuma ka je ka aikata ba haka ake nufi ba wajibinmu ne da malami da almajiri kowa karkashin nasu yake amma idan ka ja aya kake aiki da ita ka ja hadisi kake aiki da shi kamar kana koran mutane ne ba saboda kenan kana son ka nuna kai kana da wata daraja wadda ta wuce ta nassi to kai za a bi ko nassi za a bi nassi za a bi shi yasa duk malamin da yayi sake ya wuce gaban nassi yana ba mutane da awa shi baya aiki da abin da ke karantarwa wallahi in bai tuba ba Allah zai zare masa kima bai da wata kima a cikin al'umma domin wannan kamar reni ne da bautar da mutane da sunan addini ban sani ko mun fahimta ba wannan kenan to amma akwai abu biyu dan an ce malami zai yi ba shi ke nuna malami bai sabo ba sannan malami yayi kuskure abinda ba a so kuskuren malami ya bayyana ya ce ba zai dawo ba malami ya yi kuskure ce ba zai tuba ba nan wannan bai kusa su ba in ka yi kuskure kai dan adam ne shi yasa da za a ce wani ba zai yi wa'azi ba sai ya ramanto mutumin da bai sako ko ya dina sako gaba daya to banda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai wa'azi da haka dan malami yayi kuskure dan adam ne ba mala'iki bane kuma kuskuren malami daya in yayi kuskuren alkhairin shi za a kalla mun fahimci wannan da kyau nukta ta biyu game da al'amur bil ma'ruf wannan hadil munkar da yake ba faɗaɗawa za mu yi ba shine cewa wato yana daga cikin abin da ake so ga al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya zamanto shine wato in zakayin umurni da abu mai kyau ko kai hani sai ya zamanto kada wata banna mafi girma daga maslahar da'awa ta so yana daga cikin abin da ɗaliban ilmi ba sa hankaltawa yanzu misali mutumin da ya zo zai yin da'awa wa'azi kan zina sai zo bakin ƙofar gidan karuwi sai azala su fika ya ce zai wa'azi a kan zina shin maslaha yake nema ko fitina jama'a suna iya su kai ƙararka layi cj ta in baka yi ba kaka gidan kasu shi yasa wani malami da zo azuwa azan karuwanci a bakin gidajen karuwai an kasa lasbika tana kai musu wata karuwa na zama ta ce ji kammallan abin ya zan takakka to mu bari mai ciki ina fata ana fahimta kenan dole yana da kyau mu sani cewa wato ita da'awa tana da wasu ka'idodi da ake bi kada mu zamanto muna yin da'awa wato a irin yadda muka ga dama abu na uku mutum ya zamanto yana da ilimi na da'awa in an ce ilimi na da'awa kuma ka samu ilimi gwargwado kuma ka san nafsi kuma ka san al'umma saboda rashin sanin al'umma zai afka ka cikin matsala ka zo kana wa'azin wani abu wanda ba shi ne ake yi ba sai mutane su ji kamar kana ortuje in ji masu karatun faransanci a'a ya kamata matsalar da ta shafi al'umma ka yi da'awa a kanta ƙul habihi sabili addu'u ilallah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min musulkin ala basira ƙudu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izatil hasana sai da hikma sai ka san abin nan don yana daga cikin matsalar ɗalibai za ka zo ka ce abu kaza mai kyau ne sai abin suka ai bai da kyau za ka zo ka ce abu kaza bai da kyau sai a zo a iska abin nan mai kyau ne kaga ka juyar da abin marmakon ka yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ka kuma kana annahyi wa anil munkar kada kuma kana annahyi bil munkar wa nahyi anil ma'ruf kaga wannan bai yi ba to me ya kawo wannan gaugawa ya kamata ka tambayi kanka ahliyatu da'wa wanda aka maka Allah ina ba da shawara waɗanga mawdu'ai ne da kamata a yi dawabit ko ƙawa'id ko ahliya dawabitul mufassir ko ahliyatul tafsir dawabit at-tahdith dawabit an gane ko at-tafaqquh fi ad-din dawabitut ta'lim dawabitut ta'allum dawabitul fatwa dawabitul ijtihad dawabit dawabit dawabit dawabit karatu ne idan ana mutane shi sai su gane yau idan gwamnati take son wani abu sai ta ce tana da kriter sai ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza to yanzu ko da'awa sai mutum kawai daga kanshi ya samu manya-manyan riguna jibga-jibga ya nemo babban rawani ya watsa to shi kenan in ya samu yana da alaka da wani dan siyasa ko mai kudi a samun mai mota ta shiga ta alfarma in an kare wannan ya samu salula mai tsada ya sa a gina mishi babban masallaci wani lokaci shi ke nan ballanta ta ƙari yau duk waɗanda ba wani abu da cikin ilmi da salula ce ko mota a ilmi da turawa sun fi mu ilmin addini na fata da fahimta ta sannan in kuɗi ne da kafirai sun fi mu kuɗi so don haka ilmi daban riga daban yana yiwa kana da karatu ka sa babban riga ba mu ce ka sa riga wadda take nuna kai almajiri bane ba haka muke nufi ba amma kada a sa riga don a yaudare al'umma ka san wani yanzu abin da yake so ya sa babban riga yanzu a gidan rediyo musamman gidan rediyo ko gidan TV ko kuma wanda zai yi wa cikin saman WhatsApp a samu rawani sannan kuma a samu glass ko ba haka nan bane ko mu ce verre da wani bisan faransanci sannan kuma in za a shiga gidan tele sai ya ce ma dan jarida ka sa mini al-shak don yan an ka samun shaka wallahi bai yarda ce daɗin bisa samun shaka kai sai an cika wannan babban matsayin alshak sai a sa kuma nemirin shi saboda manya su gani ne alaƙar riga da abin da kasashen da aka ci gaba ba ka ba gane masani sai an zo a wurin ilimi waɗannan mutanen da ka ganin za su naɗa ka a karatu su ma a karatun ba wani abu bane komi mulkin mutum komi kudinsa ko dan siyasa ne ko ma wani matsayi gare shi a duniya shi a duniyar karatu in bai karatu ba kowa bane balle ya dauka kacin karatu tunda zaka iske mutum yana da mulki amma ko kan jaraba bai iya ba to shi wanda bai bai iya wankan jaraba wanda kyau shi zai baka daraja a cikin ilimi haihata haihata kawai amma suna iya baka cikin baiwar da Allah ya ba su mai kudi na iya baka kudi mai matsayi na iya baka wani matsayi a cikin mulkinsa labasa wannan ba la shakka fi za a za su yi maka amma a karatu wallahi sai ka bude baki sannan za a ji menene zaka faɗa kuma duk wanda ya tsarbe magin di duniya kowaye shi in dai ka faɗi matsala ba daidai ba to ka jira zaka ji dalilai za a yi maka malamin da bai da riga ta jakka biyar kana saye da riga ta jakka ɗari kana saye da complain in an hada sutura ka tsakanin takalmi da hula na jikka 300 malamin da ke saye da complain na jikka 3 duka gaba ɗaya hada kayan shi idan ya zuba dalilai wallahi sai ya dauke ƙasa sama bam ya buga ka ƙasa dan saboda masala ce ta karatu kasashen mu hadda mahaukaci in ba a san ba a san mahaukaci bane in ana neman wani wuri malam ne aka sa Hausa yanzu in kana tafiya a wani gari baka san inda zaka ba kana tambayar wani wuri ka hadu da mahaukacin riga musamman wanda babu alama hauka tare da shi sai ka ce don Allah malam tambaya gari ne ko baka da bani ka ga mahaukaci ya zama malami to dan haka waɗanda suke kokarin su laƙe ga manya ko su laƙe ga waɗansu masu kuɗi ko su laƙe ga wani abu wallahi wannan ba karatu bane kaji zuhair ibn abi sulma ya faɗi wata magana mai hikima ƙwarai da gaske ya ce wa ka ayyin tara laka min samitin mu'jibin ko wa ka'inin a wata riwaya ta wannan shirkin tara laka min samitin mu'jibin ya ce ziyadatuhu wa nuqsanuhu fi takallumi so da yawa za ka ga mutum samit ya yi shuru ya ce mu'jibin sai ya burge ka ya ce amma ziyadatuhu abinda zai kara mishi daraja wa nuqsanuhu ko abinda zai rage mishi daraja fi takallumi idan ya bude baki ya magana sai kaga mutum da babban riga ga babban rawani ya za a sallah sai ya ce akramaka Allah bismillah da ya ce Allahu akbar ya fara karatun sallah sai kaga kimar ta zubi ko haka nan bane ko a yi tambaya ya bada amsa ko a yi wani abu ya ce bai sani ba ko ya bude baki ya magana ta shirme sai kaga duk wannan rigar da takalmin da hular da lawanin da komai sun yi mi ƙasa in ji sakwata suka cewa ƙasa to don haka yana da kyau mu fahimci hakikanin gaskiya ba mu hana ba mutum bai yi shiga ta musulunci an ba wallahi zancen karatu kada ka ce za ka yi ma matsaloli hawan kawara ba kai karatu ba don ba za ka fita ba to sai mu zo lokutan mu ta ƙarshe saboda lokaci ya fara tahiya wasu daga cikin hikumomi al-maqasid ash-shar'iyya fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar me yasa Allah yace ayi da'awa me yasa Allah yace ayi da'awa shin haka kawai Allah umurce mu babu hikima sunan Allah al-hakim fa al-hakim kuma baya yin abu sai cikin hikima babu abin da Allah zai yi akwai kuskure ciki wanga maudu'i ne wanda sai ka samu mas'ala dubu karkashin sa sai kai da'awa shin an ce mas'ala dubu wani hankalin shi zai tashi ko ko ba haka nan bane to duk abin da Allah ya umurni akwai hikima i kokari ka gano waɗannan hikam din duk abin da Allah ya hana akwai hikima Allah ya ce in za a rabon gado a ba namiji biyu a ba mace daya ko ba haka nan bane in dai manzila so dai ci ko ba haka nan bane to sai ka bayyana hikimomin da ke ciki alhakimu na ce ai haka Allah ya ce kaza alhakimu ne ce ai kaza ga dalili Allah ya ce a daina kaza al'awamir wan nawahi sai ka dauko alhikam mun ji wannan da kyau to me yasa Allah ce ai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar Allah da kanshi ya faɗa daga ciki abin da yasa an ka ce ai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shine iqamatul hujja 'alan nas nan duniya Allah bai bar mutane sagaga ba sai Allah turo manzanni manzannin nan sai Allah faɗi menene dalilin da sa turo su Allah ce rusulan mubashirin wa mundirin li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul dan saboda kada mutane su zamanto suna da hujjar da za su faɗa ranar tashin alkiyama shi yasa wannan hujja ce da ahlus sunna suke kafa mu'tazila da suke cewa hankalin dan adam ya isa shirin da dan adam domin da hankali ya isa da Allah bai bukata ya turo ni ya turo manzanni sai ya bar mutane da hankalinsu kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah bai ce wa ma kunna mu'azzibina ba hatta nunshi'a uqula da haka hankalinka kadai ba zai isa ba sai an turo maka manzo to hujja ce Allah yake son ya yanki liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ko ba Allah ce ba falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa shikenan hujja ce kada wani ya zo gaban Allah ya ce ba a mishi bayani ba ƙarya kake yi an yi maka bayani to wannan shi yasa aka ce malamai su yi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan zai sa ka ka gane in kayi wa'azi ba a ce dole cewa kowa ya karba ba dan yana daga cikin matsalolin da ɗaliban ilimi suke fama da shi an gane ko matsala ta farko mutum yana son a yadda da shi malami ne ya yi karatu matsala ta biyu mutum yana son a karɓa in ya faɗa in wannan kuskure ne kai mutane su yadda da kai malami ne wani sai ya koma ga Allah bai yadda da kai malami ba ne dalili kuma da mallamta da annabta wani ne fi daraja to har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah wasu ba su yadda annabi Allah ba ne kuma har yanzu akwai wanda suke muson shi annabin Allah ne Allah ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kuma haka suka mutu akan wannan akida to inda ba a yarda da annabta shugaban annabawa wadansu ba su yarda da ita ba kakka jiran kai sai an yarda da mallamtaka ina ruwanka da sai an yarda da mallamtaka kai ne ka tabbatar da abin da ka faɗi gaskiya ne kana da hujja abu na farko kenan na biyu daga cikin kurakuran masu da'awa suna son in sun faɗa a karɓa ba dole ba ne a'a aikinka shine ka isar da saƙon Allah in ka isar da saƙon Allah a makka a makka a kowaɗanda ba su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba haka ne ko ba haka ba a ƙabilarsa ƙureshawa a kowaɗanda ba su yi imani da shi ba kuma a zamaninsa a cikin famili ɗinsa ‘yan uwansa na jini akwai waɗanda ba su yi imani da shi ba ba larabcin ba ne ba su ji ba wai ba ƙuraishawa ba ne ba wai ba larabawa ba ne ba wai zamanin annabin ya wuce ba ne a zamanin suke tare da shi kuma ba su karɓa ba kafi annabawa wayo kafi annabawa ilimi kafi annabawa ɗabi'o'i na gari kafi su sanin usulubin da'awa kai kai hatara da kanka فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كما كان بني dan haka cewa sai mutane sun karba wallahi shedan ne ya zama wannan kawai in ka fada kai fatan dai a karba domin in mutum ya fadi gaskiya da fatan a karba in ya fadi abin da wannan sharri ne na fatan mutane su daina amma wallahi shiryar da mutane ba hannunka shi ba kawai kuma kada ka damu da sai mutane da dama sun karba addinin nan da kake gani wanda ya zo da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya bar duniya adadin musulmi bai kai 500 ba amma a yanzu ana kiyasta adadin musulmi da mutum mutum biliyan biyu to kadiba ko da mutum miliyon ɗaya ya bari a duniya musulmai yanzu adadinsu ya lunka so ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har so dubu biyu amma bai ga wannan ba don haka zancen ka ce dole sai ka ga samara ta da'awa ka wannan kuskure mu gaya maka mu gaskiya to almuhimmu dai kurakuran du'at suna da yawa muna iya shi ma wannan maudu'i ne mai fadi akhta'una fi tafsir akhta'una fi da'wati ila Allah akhta'una fi muamala akhta'una fi akhlaq akhta'una fi ibadat ina fata ana fahimta ta kuma idan aka ce kurakuranmu ba zuwa kika ce malam wane ba a'a muna kuskure a wuri kaza ya kamata mu gyara saboda shi sun shi ce malam wane yayi kuskure a san ilimin shi ya kai ilimi wannan kuma ina maksas babu maksas abu na biyu ɗan uwa musulmi saboda lokacin mu yana tafiya daga cikin maqasid na wato ad-da'wa ila Allah shine abinda ake kira al-khuruj min al-uhda idan malami yayi da'awa ranar tashin alkiyama za a tambaye ka ilimin da an ka baka ka isar ko baka isar ba ina fata ana fahimtata ka isar ko baka isar ba to yin da'awa mutum yayi ilmi ita da'awa kuma abu biyu ne fardu kifaya ce ba ta iya zaman towa fardu ayin sai da wasu sharuɗa idan aka samu a gari ko aka samu a unguwa ba wanda zai iya yin da'awa sai kai ina fata ana fahimtata to kai wajibi ne kai da'awa yana yiwa ka ce a'a aini gaskiya harkokina na rayuwa suna da tsanani ban samun kaza ban samun kaza sai a ce to ka samu lokaci na Allah a sati so biyu bainal maghrib wal isha shikenan baka da cewa dai duk cikin sati gaba dai baka da lokacin Allah to amma idan aka samu gaggan malamai waɗanda suna iya sauke wannan nauyi to kai a matsayinka na karamin almajiri ka zo ka ɗauka gare su kada ka yi saurin cewa ka balle saboda damuna da tsari na ɗaukar karatu ga manya-manyan malamai waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban nan da ɗan lokaci kaɗan za mu maganin matsaloli na karatu a cikin al'ummanmu misali wannan malami an sanya shahara Allah ya ba shi ilimi na tafsiri wannan malami Allah ya ba shi ilimi na hadisi wannan malami Allah ya ba shi ilimi na fiqh da usulul fiqh wannan malami Allah ya ba shi ilimin lugha wannan nahwu da sarf misali sai a ce to yanzu abinda za a yi malam wane shi ne zai yi tafsiri shi kenan ɗaliban ilimi gaba ɗai mutum ɗari misali sai su je su ɗauki wannan ilimin a wajensa gobe malam wane zai yi hadisi a je a ɗauka wajen shi malam wane zai yi fiƙihu a je a ɗauka idan muka samu ɗalibi ɗari suka ɗauka gare su kun ga mutum biyar ko shidda ko bakwai ko goma sun gina ɗalibi nawa ɗari ɗarin nan idan suka gina dubu dubu nan za su gina dubu goma ilimi ya yadu amma sai kowa ce a a gari guda masallaci goma sha tara kuma mai tafsiri goma sha tara a gari guda masallaci hamsin an gane ko kuma mai tafsiri hamsin wani wuri ka zo ka iske mutum goma wani wuri ka zo ka zo ka iske mutum ashirin wani wuri kuma da alaramba da mai fassara da mutum biyu shin haza dole na sai an ji sautinka an bude gidan rediyo ko wani abu mi zai hana malaman da suka iya a bari su yi su amfanar da al'umma shin muskila me matsala amma wani yanzu bai da shi dai bai iya karatun ba bai iya fassara ba kuma bai da mai kudin da ko dan siyasa da zai daure mai gindi ya biya mai gidan radio ko gidan TV sai ya samu kudi sai ya same ga ya zo ya ada tabul ya shiga gidan shi ɗakin matar shi ya ta yi wanka ya ci tuwo ya koshi dam ya sa riga ya kare wani ya aza sai ce mata ta zo ke ga wanga wuri ya ce in ni zamna ni gyara danna dannomin da can da ta haka sakin wuta shi dole na sai an ji sautin ka idan kuka yi haƙuri kuka ɗauka malamin da duk kaji an ce maka malami ne ka je ka tambayi tarihinsa ya ya sha wahala wajen ɗaukar karatu wani ya shekara ashirin yana karatu wani talatin wani arba'in kafin ya fara karantarwa kai kawai sai ka zo bane a shiyatin wadu haha kai ma son ka kai a sanka shin a sanka ko ko a san amfanin ka kake so ya kamata mu ga maka mu gaskiya yan wa dalibai ba laifi mu dauka ga ko dan bi malamai mu ginu magabata kullu suna tahdiri yana daga cikin abin da ke tozartar da ilmi akhdhul ilmi anil asaghir dun al akabir ka zo ka dauki ilimi ga mutumin da shi kanshi bai gane abin ba to kenan kuma sai a tashi baran baran ai haɗuwar guzuma uwa kunci ɗiya kunci mu yi haƙuri mu ɗauka ga waɗanda Allah ba mu ma in muka iya sai a zuwa ɗauka gare mu wannan ƙa'ida ce to huruji anil uhda amma kuma ya zama to a'a waɗanda za su yi in akwai wani fardu kifaya ne ba wajibi bane sai kai to shikenan amma a garin da babu wanda zai iya da'awa in akwai abin da ka sani na ilimi sai ka kokari ka tunatar da mutane sannan daga cikin abin da ke sawa ayi da'awa alhikam raja alintifa ana sawar tsammanin za a amfanuwa ma'ana asalin da'awa tana amfaninwa masu imani Allah ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanin masu imani malaman usulul fiqh sun kace nan mafhumul mukhalafa wa'azi baya amfanin kafirai walladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ده صورا آيوي تو أنن ونن فذكر إن فعت الذكرى كي وأذي إن وأذي ندى أنفاني تو كما الله تيو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تو يذاي ده ونن إن فعت الذكرى إن تندى أنفاني كما تنفع المؤمنين شو مؤمنين إذا أيما وأذي آآ القرآن إذا أي وأذيني قوة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا to ya zamu yi da wannan akwai maganganu malaman tafsiri masu yawa karkashin wa zakir fa inna fa'atil dhikra fa zakir inna fa'atil dhikra amma abinda zamu ci malamai suka ce za ka yi wa'azi inda ake tunanin wa'azin yana amfani idan ka yi kan maimaita kan maimaita waɗansu daga cikin mutane zai bayyana gare ka wa'azin baya amfaninsu bil mubarasa za ka gani ina fata ana fahimta ta kayi kayi kayi shi yasa waɗansu da ba su fahimci yadda alkur'ani yake tafiya ba sai suka ce akwai wasu annabawa guda biyu da wanda matsala za mu karkari suna daga cikin ulul azmi minar rusul amma kuma sun kasa haƙuri sun yi wa mutanensu addu'a mummunan addu'a na farko shi ne annabi musa alaihi wa ala nabi gina a tsallar salati wa a kan mutaslim ba haka nan ba ne allah ya faɗa a cikin suratu yunus wa ƙala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم Allah al yace qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun annabi Musa ya fir'auna addu'a sai aka ce to ya akai haka kuma bai san gaibi ba sai aka ce a'a yau da gobe annabi Musa ya zamna tare da su ya kawo ayoyi ya kawo hujjoji amma ina yau da gobe ta nuna mai waɗannan mutane ba su da imani mun gane wannan in baka yadda da wannan ba kuma sai a ƙara ma Allah ce qala qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'arku anan kuma mutum guda yayin addu'a tunda Allah ce wa qala Musa Musa kuma mutum guda ne amma sai ce bai ce qala qad ujibat da'watuka ba sai ce qala qad ujibat da'watukuma ina tuna kissar wani dan cana kulliyatul da'wal islamiyya inda muka yi karatu a kasar Libya kun san idan aka ɗauko kamar ƙasashen da babu musulmai sosai suna ɗaukar ɗalibai sai a kawo su a koya musu larabci to ɗan cana an koya maka larabci an ce maka ka mutum guda namiji ki mace guda mace kenan kuma namiji biyu ko mace biyu kun mazaje masu yawa daga uku zuwa abin da ya sama kunna mata uku zuwa abin da ya sama sai wani mutum ya zo ya iske wasu ɗalibai zaune sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ɗalibi biyu ne sai ɗan cana ya zo bayan sai ya duba duba sai ce yadda da ika faɗan sai ce la la la la la la la assalamu alaikum yasa ɗalibin ilimi wanda yake yawan kuskurantar da malamai galibi in yace abin da ya saba mai ilimin sai ya sa tsammanin haka nan ne in an ce assalamu alaikum mutum bi ma na yake musu assalamu alaikum domin waɗansu malaman usulul fiqi suna ganin jam'i yana farawa ne daga mi daga mutum biyu wa dawud wa sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim bai ce kunna li hukmihim ba in tatuba ila allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba sai a juya da kai kuma ka dawo ka ce a to kaza kaza kai baka sani bane ka bar saurin kuskurantarwa mun gane wannan assalamu alaikuma kuma kika ce assalamu alaikum ko mutum guda ne ai akwai mala'iku tare da shi shi ne muskila to da Allah ce qad ujibat da'watukuma malami suka ce annabi Musa yana addu'a Haruna yana cewa amin amin to in mutum ya ce eh addu'a ka ce amin kiran kun yi tarayya a cikin wannan addu'a to malamai suke cewa ai Allah ya ce ma annabi Musa ujibat da'watu kuma an karba ma addu'arku kenan takriri ne Allah ya yarda da addu'ar da annabi Musa yi shikenan ai an kai karshe abu na biyu sai annabi nuhu alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim shi ma yayi irin wannan addu'a Allah ce wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara kaga annabi nuhu yayi addu'a kuma ce wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa sai fajiri kafiri malaman balaga sun kace bi itibari ma sayakun domin duk mutumin da za a haihuwa ba haihuwa shi a matsayin kafiri kullu mauludin yuladu ala alfitra menene amsa kan wannan kaga aya alqur'ani ce in baka san amsa ba sai ka koma kana da kon da kom sai ka nemi littafan da suke bayani akan aljamu bainal ayat an gane ko sai malamai suka ce annabi nu bai yi kuskure ba deja yana da labari daga wajen Allah a cikin suratu hud Allah ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun ina fata an fahimta kaga Allah ne ya mai wahayi cewa babu wanda ya saura mai imani kenan kaga dole ce to Allah araba da wadanka haka ne kuma haka ba abinda muka faɗa ya zama dole Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh